إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda shine yammacin goma ga watan jumada al-akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2021 a wannan aji namu na faslu Sheikh al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadith Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar marigayi Malam Albani Zaria Allah ubangije ya gafarta mishi wannan shine darasi na 177 cikin darussan da muka yi musu wato lamba a wannan aji insha Allah a yau zamu yi karatu kamar da muka saba daga littafin binnan al-madkhal ila dirasati ilmi al-jarh wa at-ta'dil na sayyid Abdul Majid Al-Ghori jazakallahu khairan zamu tashi daga shafi na 515 a inda malai yake cewa tasi'an littafi na tara daga cikin jirangiyar littafin da yake bayani a kansu cikin littafan su'alat littafan jarhuwar ta'adi waɗanda aka tsara su a bisa tsarin tambaya da wasu cikin ɗalibai suka wa malamansu suka ba da amsa to wannan na tara shine su'alatu abi ubaidin al'ajuri aba dawuda as-sijistani fil jarh wa ta'dil lil imam abi ubaidin muhammad ibn ali al-ajuri المتوفى في أول القرن الرابع yace littafin su'alat na Abu Ubaidin al-Ajuri wanda yema al-Imam Abu Dawuda Sulaiman ibn al-Ash'af tambayoyi shi kuma ya amsa mishi wannan al-Ajuri sunan shi Muhammad ibn Ali ibn Uthman ba Abubakar al-Ajuri da aka sani bane shine wanda ya fi shahara wancan mai akhlaq akhlaqu hamalatul Qur'an da ash-shari'a abubakar al'ajurri kenan wanda ya rasu shekara ta 360 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su mutanen Baghdad ne ajura din asali ma'anar shi ajura shine bricks jambulu da aka sani to wata anguwa ce a Baghdad suka shahara da wannan sana'a shine ake cima mutanen anguwan al'ajuri daga sana'a ta ajur wato bulo wanda ake shi da jan ƙasa to shi wancan ya fi shahara wannan malami ne babba sosai wanda ya shahara amma wannan bayi da shahara gaskiya irin ta wancan malamin sannafa al'ajuri kitabuhu hadha alal buldan al'ajuri ya rubuta wannan littafi nashi bisa tsarin ambatan malaman da danganta su ga garuruwa garuruwan su ne fasalai ko babuka fa zakara fihi riwata min ahli kufa ya ambaci masu riwaya daga mutanen kasar kufa والبصرة دمتانا بصرة وبغداد دمتانا بغدازة ودمشق دمتانا دمشق والجزيرة وأيدا وبعض وبعد باقي المراكز العلمية المختلفة آنذاك وبعد دكما وسو رغوان wato cibiyoyin ilimi da suka saura da ilimi a wancan zamani sawa'un kanu min ahli tilkal biladi aslan aw mimman dakhalaha min ghairi ahliha yakan ambace su ko ya zam cewa asalin yan garin ne ko kuma baƙi ne suka zo suka shiga garin wa yaglibu ala dhanni anna al-juz'ayn al-awwala wath-thaniya huma fi riwati makka wal madina ala atibari annahuma min ahammi al-marakiz al-ilmiyya allati kana riwatu ya ummunaha yana bayyana cewa wato juz'i na farko da na biyu littafin to yayi magana ne akan mutanen makka da madina wanda su ne a lokacin cibiyoyi mafiya muhimmanci na ilimi wanda dukkanin masu riwaya sukan baro garuruwarsu su su taho wannan garuruwa wal judu thalis wa huwa ma yu'nina huna sai juz'i na uku wanda shine yake da muhimmanci a nan wurin shi muke so mu kula da al'amarin sa wanda shine magana akan tambayoyi din kenan iktasara fihi al-ajurri ala dhikri riwati ahli al-kufa thumma al-basra walam yastaw'ibhuma wanda ajuri a wurin ya takaitu ya takaitu ambatan masu riwaya mutanen Kufa da Basra amma bai game su ba wa yaglibu ala dhanni anna fil juz'i athani min alkitabi dhikran li jumlatin min riwati ahli makkah ahli kufa yace kuma ina tsammanin a juz'i na farko da na biyu wanda ba a gansu bane ina tsammanin akwai ambaton wasu daga cikin mutanen kufa din ne kama huwa alhalu fil juz'i fi awal juz'i rabi'i fil basriyina kamar yadda al'amarin yake game da farkon juz'i na hudu game da wasu basariyawa da aka ambata a na uku ba su kare ba aka ambaci ragowan a juz'i na hudu li'annal musannifa aw rubbama nasikha yace saboda marubucin ko kuma tayu wanda ya kwafe littafin lam yukhassis li kulli juz'in ahla baladin muayyan bai keɓance ya ce kowane juz'i bari ya yi shi don wasu mutanen gari keɓantacce ba وقد سبق الأجري في تصنيف على البلدان أناس آخرون ولعله اقتدى بشيخه أبي داود حيث رتب كتابه سؤالات أبي داود لأحمد على البلدان أيضا malam yace akwai malaman da suka rigayi shi wannan al-Imam Abu al-Imam Muhammad ibn Ali al-Ajuri akwai da suka rigaye shi zuwa ga irin wannan salo na ambatan malaman a bisa salon garuruwa tayyuma ya kwaikwayi malamin shi ne Abu Dawuda wanda shi ma a su'alat ɗin shi da muka yi magana akan shi a baya shi ma ya tsara su ne a bisa tsarin garuruwa ɗin walam yattabi al-musannif tartiban muayyanan fi riwati ahli baladin muayyan in yazo a cikin wato mutanen gari ɗaya ɗin bai bin wani salo na musamman bai tsara su a bisa wani tsari na musamman wala rubbama zakara ba'da man tashabahat asma'uhum aw kunahum wani lokaci yake ambaci wanda sunayensu ko alkuyansu tai kama aw man kanu min tabaqatin wahida ala tawali yakan ambace su wani lokaci a jajjere amma ba wai yana jera su ne alba'i ko da wafayat ko na abu wa qad yatakarraru dhikrur rawi fi akthar min mawdi'in wani lokaci aka ambaci mai riwaya a maimaita ambatan shi a wuri fiye da daya wana diran ma yatagayyaru ra'ayu abi dawud fihi amma so da dama zaka ga abinda malam abu dawuda ya faɗa da aka mai tambaya a farko shi da yake ƙara ambata an sake maimaita tambayar وربما تغيرت عبارته مع الحفاظ على الدلالة أما لفظ نائية تنضوى تيو أتن ياتي ضعيف أنن ياتي لا يؤخذ حديثه كلا تحل الرواية عنه كو أتن ياتي ثقة أنن ياتي حجة كما كما تنسى أما دي دلالة قدا باب باب بمبنج واتساء أسلوب الأسئلة في تدوين المعلومات يبرز أثره في اتساء المادة العلمية المدونة وبعبارات مختصرة دقيقة bin salo na tambaya ɗin a wajen killace waɗannan ilmomi yana bayyana ƙwarai a cikin wannan rubutu ta yadda za a samu ake samun faɗin ilimi da kuma zantuka wanda suke gajejjeru amsoshi gajejjeru wa min alwadihi anna hadha alkitaba yu'addu min alkutub alqadimati allati takallamat fi rijal wannan tafiya daga cikin tafi da daddu waɗanda suke magana akan mazaje mimma ja'alahu aslan yu'tamadu alayhi wanda aka yi mai da shi wato primary source wato manazarta mai muhimmanci wacce take abin dogara wajen magana akan mazaji wa hadha ma narahu bi wuduhin fi kathrati al-iqtibasat al-mutanathira bi kathratin fi kutubir rijali wannan shine abin da zamu gani karara yawaitar wato yadda malamai ke tsakuro bayani daga wannan littafi a cikin littafansu da dama na ilmin rijal ويمكن القول بأن كلا من الحافظ المزي والذهبي والخطيب البغدادي وابن حجر قد اعتمدوا عليه اعتمادا كبيرا في مختلف مصنفاته كذلك يتشوى ما وأن من يمالما سو المزي سو الذهبي سو خطيب سو ابن حجر الله يغافر تامس قبائل sun dogara sosai da wannan littafin wajen bayani akan mazaje a cikin littafansu daban-daban wa ha'ula'i kaga waɗannan da aka ambata hum a'immatun naqdi fi usurihim kowa a zamanin sa to limami ne na naqadin mazaji al-khatib a zamanin sa ibn hajar a zamanin sa haka mizzi haka zahabi haka kuma a zamanin da suka biyo bayan zamanin su ba a gushe ba ana dogaro da maganganun su da littafan su wajen sanin mazaje da abin da ke da alaka da ilimi na jarhu wa ta'di wa mimma yazidu fi ahamiyati hadha al-kitabi tilka al-muqaranatu al-kabira kathiratu bayna ar-rijali fihi daga cikin abin da zai ƙara kimar wannan littafi shine yawaita muqarana ce wane da wane wanne yafi wani wane da wane wa ka fi so wa ka fi son hadisin shi sawa'un kana tilkal muqaranat baina manhum min martabatin wahidatin ya zama wani lokaci an yi muqarana tsakanin waɗanda suke kan matsayi guda ɗaya ka an yakunu thiqatin mathala kama a ce dukan su amintattu ne au du'afa'a ko dukan su masu rauni ne au ghairu zalika ko makamancin haka mimma yalzamu inda ta'arudi wa tarjih wanda zai wanda zai tirsasa dole a dinga cewa wane yafi wane din yudafu ila tilka mashtamala alaihi hadha alkitabu min ilalin hadithiyya wa mawadin tarikhiyya sannan ka ƙara kuma da abin da ke cikin littafin na mas'aloli na illoli na hadisi da kuma bayani akan wasu maganganu masu muhimmanci a tarihin ilimi طبعت هذه السؤالات هذه السؤالات بتحقيق الأستاذ محمد علي قاسم العمري في المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ثلاث بعد المائة الرابعة عشر للهجرة الموافق لسنة 1983 a 1983 kamar shekaru wato wajen 39 kenan ko an buga littafin a ƙasar madina a jami'ar islamiyya da ke madina malam ya ci gaba da cewa ashirin na goma su'alatu abi abdullah ibn bukair liddaru kutni akwai su'alat na abu abdullah الحسين ابن أحمد ابن عبد الله ابن بكير البغدادي السيرفي وندا يرسكا تدري أكو دا تمان دا تقص أو الربيع الآخر نو نشكرا ونبا بمالمين لغتكين ثقات العلماء وندا yakan ce ma dalibai idan sun zo da gaskiya abinda aka bada labari game da shi saboda kaifin haddan shi kamar yadda al-Azhar yake fada idan dalibai suka zo yakan ce to me kuke so za ku ambaci matanonin da kuke da su ne in ba ku isnadoji ko za ku ambaci isnadoji ne in ba ku matanoninsu haka yi kan yi duk wanda suke so su fara in sun faɗi isnadoji sai ta lissa musu matani wannan isnadin ga matanin shi wannan isnadin ga matanin shi Allah ya mishi bayawa sosai yana daga cikin manya manyan ɗaliban makarantar al-Imam Darqutni wataƙila saboda sun zo ne mutaakhiruna an asirin riwaya baka ji babu sunayen su galibi a cikin waɗancan littafai na na al-kutubul hadith in ba waɗanda suka zo daga baya-baya ba kamar yadda zamu ji to wannan malami shi ma yana da su'alat ta'addadat su'alatu kathirin min talamid al-imam ad-Darqutni wa tanawwa'at daliban imam ad-Darqutni da yawa suna da su'alat da gurin daga wurin sa mabambanta faqad sa'alahu Abu Nu'aym al-Asbahani Abu Nu'aym al-Hafid yana da su'alat haka Abu Dharr al-Harawi wa Abdul Ghani ibn Sa'id al-Azdi wal Hakim an-Naisaburi wa wa Hamza ibn Yusuf as-Sahmi وغيرهم كثير من أئمة السنة وعلماء الحديث duk waɗannan manya-manya malaman hadisi da madara kudini ya karantar da su sun zauna a aji sun koyi karatu a hannunsa to suna da su'alat galibi daga gare shi abu zarin al-harawi abdul gani ibn sa'id al-azdi abu abdullahi al-hakim an-naisaburi hamza ibn yusuf as-sahmi duka waɗannan hufazu ne daga cikin malaman hadisi a zamanin su Allah ya gafarta musu gaba daya lakinna najid fi su'alati bukair hadhihi ilman jamma yace amma a cikin waɗannan tambayoyin na na bukair zamu samu ilimi mai fadi wa fawaida sarra da kuma fa'idoji masu kima sosai masu daraja shine sarra masu tsada la naraha fi siwaha wanda ba za mu tsince su a wasu littafan daban ba wa min al-ajibi anna al-hafiz adh-dhahabi lam yurid julla fawaid hadhihi su'alati fi at-tajrih wa at-ta'dil na daga cikin abin mamaki shine al-Imam zahabi bai kawo waɗannan bai kawo maganganun da ke cikin jabin nan ya dogara da su ba samsam a wajen jarrahawa ko addalawa illa fi juz'ihi al-mufid in banda a cikin dan littafin shi kankani mai fa'ida shine man tukullima fihi wa huwa muwaththaqun zahabi na da littafi mai wannan taken waɗanda aka yi magana akan su amma amintattu ne ya waro su daga cikin abin nan mizanu la itidal din shi a cikin mizan yayi magana akan duk wanda aka yi magana da su akan su da amintattun da wanda ba amintattu ba to sai zo sai ya ware waɗanda su amintattu ne amma an yi magana akan su yana yana bada amsa a takaice sune man tukullima fihi wa huwa muwaththaqun fatarahu qad nasara kathiran min fawaidihi fi to a wannan wurin ne kawai aka samu zahabi ya faffaɗi maganganun da ya ciro a wancan littafin sai aka yi ta mamaki kowa dai ya zama dacan za a biyu da cikin littafin ba sai da ya zo yin wannan wannan ma shi ne wato uzuri mafi fitowa fili wasu kuma suka ce a watakila bai buƙaci zuwa gare shi ba saboda duk maganganun da yake ɗaukowa a waɗancan littafin ya wadatu da wasu maganganu ne na wasu malamai da suka gabaci shi wannan abin nan alhafid ibn bukair as-sirafi wallahu a'lam malam yace amma fi kutubihi al-ukhra al-tafan da ba waɗannan ba fa zakara nutfan minha ya ambaci wasu abubuwa kaɗan wa mimma huwa a'jabu abin da yafi wannan mamaki kuma anna al-hafiz ibn hajar lam yadhkur shay'an min fawaid hadhihi su'alat ibn hajar shi sam bai ambaci komai daga littafin nan ba على الرغم من أن الذهبية أورد كثيرا منها في من تكلم فيه تهذا شوى الذهبي يا كوم غنغنو ديوا daga littafin a cikin wancan juz'i na shi kuma wancan juz'in ibn hajirin ya gama shi faka annahu lam yaqif ala alkitabai ah sorry wancan juz'in shi ma ibn hajirin bai magana akan shi ba sai aka ce to kamar dai a ce ibn hajirin bai ga waɗannan tafai guda biyu ba littafin su'alat na ibn bukairin da littafin man tukallima fihi wa huwa muwassaqun tare da yadda aka san kuma al-imamu ibn hajar yana yana da kulakuci na musamman wajen tarin tafai kuma musamman littafin al-imamu zahabi da malaman da suka yi zamani da shi tun daga kan su tun daga kan mizzi din da su kafin ma mizzi tun daga kan su ibn salahi da su nawawi da littafin shi mizzi da littafin mugultai da na addimiyadi da littafin al-zahabi da na da na da na da na da na ibnu qayyim al-jawziya zaka ga yana yawan hujja da su a littafin shi da ire-iren sa'annun shi zaka ga yana yawan hujja da su da littafin ibn timiya ga sanan mabsusa a cikin littafin shi wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani lokaci ya yadda da abin da suka fara wani lokaci ya faɗi nashi ra'ayi wani lokaci ya mayar musu da magana da zaka ga maganganun shi akai kaga misali a cikin fatuhul bari zaka ga yawan dauko magana daga cikin zadul ma'ad a fatuhul bari zaka ga yawan daukowa ya yawan dauko magana daga ibnu taymiya a littafin shi mabambanta a littafin a cikin littafin shi na na al-isaba zaka ga yawan dauko maganganu daga daga daga abin nan tajrid asma'i sahaba na na na shi zahabi haka dai ga sunan maganganu iri daban-daban to abin mamaki to kamar bai ga waɗannan bane abin mamaki ko kuma wani zuhuli ne na ɗan adam da yake faruwa wallahu ta'ala ala wa qad ubi'at hadhihi as-su'alat bi tahqiq al-ustad Hassan Abdul Hamid al-Athari Hassan Abdul Hamid al-Athari shi ta kiyon wannan littafi an buga shi a Daru Ammar a ƙasan Urdun Amman kenan a shekara ta 1800 sorry da 900 da 1984 daidai da shekara ta 1408 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to na gaba da wannan shine shi kuma su'alatul barqani lidara qutni shi ma wannan dara qutni wa tambayoyi akan jarhu tarif na Imam al-Hafiz Abubakar Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ghalib al-Khwarizmi thumma al-Barqani wanda al-Barqani ya rasu shekara ta 300 ne 400 ne da da 25 ya tabbata cewa an haife shi kata 336 aka haife shi babban malami ne daga cikin malamai shafi'awa kuma malamin hadisi malamin su bai haƙi ne da da khatib amma an ce saboda kulafuci a wurin jaraba hadisi sai da dawo yana koyan hadisai a gun khatib al-bagdadi kamar da khatib ya fada a tarjuma sa da ke cikin littafin tarihu bagdad cewa malami na abin nan al-barkani yakan yakan tambaye mu karatu idan na faɗi wani abu ya ji wata sabon fa'ida sai shi ma ya kwafi sai ce in ba shi isnadinta in aka zo makaranta ya ce in ya biya wa mutane hadisai kaza shafi kaza ni sai ya ninka min irin abin da ya koya musu in wasu ya ga wasu fuskar su bata so ba sai ya ce ina ninka mai ne da annahu faqihun saboda wannan yana da ilimi ya fi ku ilimi yana ji da malam khatibul bagdadi sosai abin nan a abin nan ɗinsa a ɗaliban shi ya shagaltu da hadisi ya sai da ya kai kamar ya zauki saboda jarabar neman hadisi har an taɓa cewa ma kamar da khalibu ya ambata cewa na taɓa jin shi yana cewa wani malami kamar na addu'a Allah ya rage min jarabar san hadisi ko na zauna lafiya ko na zauna lafiya da rayuwata ba yi da hankali ana magana hadisi ko mun gane da hausa ne nake faɗa wai أخرج لنا البرقاني من خلال هذه السؤالات آراء الإمام الدار قطن وأفكاره في الجرح والتعديل وإلى الحديث وإلى الحديث آه ya ce albarkani ya fitar mana ta wannan littafin ra'ayoyin alimamu zuwa kudini wa afkarahu da tunaninsa wa ilalal hadithi da filjari wa ta'adil wa fi ilalal hadithi kenan wa mu'zamu su'alati fi hadhihi kitabi tabda'u bi qawli yana yawan farawa da cewa qultu li abil hasan wa ahyanan sami'tu abal hasan wa taratan wa sami'tu abal hasan wa nadiran qala abul hasan abul hasan din shine daro kutuni shine alkunyarsa wa uslubu daro kutuni fi naqdihi fi su'alati albarqani fi huwa nafs uslubi fi su'alati as-sahmi wal hakim salan da aka sani daro kutuni shine dai wanda aka sani a koda yaushe fa ahyanan yakunu naqdan kamilan wani lokaci zai yi bayani cikakke wa huwa annahu yahkumu ala rawi bil jarhi aw at ta'dil bi sifati bi sifatin amma ka an yaqula masalan da'ifun aw matrukun ila akhiri wani lokaci kai mai ruwaya hukunci cikakke kamar yace mai rauni ne ko abun watsi ne wa ahyanan yakunu naqdu indahu min an-naw'i al-muqayyad wani lokaci kuma takaitacce wa huwa an yahkumu ala rawi bit ta'dil ma jarhi fi janibin muayyan ya mushi hukunci da adalci tare da cewa abin raunatawa ne a wani bangare kamar ya faɗi hadisan shi wanda suke da kyau ko riwayar shi agun wani ta samu matsala kuma kamantansu wa hayanan yakunu naqdu fil matn wa hadha an naqdu yanba'u min ittila'ihi ala sababin ghamidin khafiyyin yaqdahu fil hadith wani lokaci kuma zai yi naqadin matnin irin naqadin da Darqutni ya saba wanda yake yana nuni zuwa ga zurfin ilimin sa da iya zakule-zakulen shi da gano illoli waɗanda wasu ba su sani ba sai shi ma mu zara kudin tafan shi suna da wahala karatu kwarai da gaske saboda zaka ta karanta ma ka rasa me yake nufi saboda zurfin ilimin shi zai ta bayani akan illoli da isnadoji da riwayoyi da da sabawa da aka yi ba na kananan ɗalibai ne ko kananan masu bincike ba sai manyan malamai suke gane me yake to irin wannan salon yake musu tubi ad hadhihi su'alatu bi tahqiq al ustad majdi ibrahim sayyid ibrahim fil qahira an buga shi a ƙasar qahira ta da aikin wannan majdi sayyid ibrahim sai kuma aka sake bugawa da aikin al ustad abdurrahim ibn muhammad al qashqari a maktabatu khana bi lahore a abin nan kenan a pakistan kenan lahore a shekara ta 1984 daidai da shekara ta 1404 kamar shekara 38 kenan shi ma ne duk waɗannan littattafai bugaggu ne akwai su ba wai dama ya ce zai mana bayani akan waɗanda aka buga kuma ake samun su na ta sai mu ji al'imamu al-zahabi a cikin littafinsa na wannan tarihi takaitacce shine al'ibaru fi khabari man abar ya ce sanata salatin wa saba'ina wa mi'atayin me ya faru suwaye suka rasu a shekara ta ɗari biyu da saba'in da uku bayan hijira annan muhammad sallallahu alaihi wa ala'ari wasallam malin ya ce fiya tufiya ishaku bin sayyari ne nasibini muhaddisu nasibina fi zilhajja fi zilhijja sami al-khuraibi wa aba asimin wa tabaqa tahuma sai kuma Allah ya rasuwa wa malam ishaqu dan sayyar dan muhammad abu yaqub annasibini mutumin garin nasibin garin aljanu din nan ya rasu a ƙarshen shekara watan zulhijja yana da hadisi daga al-khuraibi shine wane kenan abdullahi ibn daud al-khuraibi da kuma abu asim annabi kenan da da sa'o'insu irin su abu nadri irin su abu misharin sai kuma ya ce wafiha har ila yau kuma hanbalu ibn ishaqa alhafidu abu ali ibn ammil imami ahmada wa tilmidihi wa tilmiduhu fi jumadal ula sami'a abanu aimin wal humaidi wa jama'a wa sannafa sai kuma kazin din ahmad dan hanbali wato ahmad ibn muhammad ibn hanbal yana da dan uwan babansa shine ishaq ibn hanbal wanda shi ya rike Imam Ahmad ibn Hanbal to amma ibn Hanbal baban shi yaro tun yana yaro to yana da dan uwan mahaifinsa mai suna Ishaq ibn Hanbal to wannan Ishaqun shi yayi fada kaga kenan shi da Ahmad ibn Hanbali cousins ne sai aka sake same sunan kakansu shine Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal dalibin Ahmad dan Hanbali ne kuma dan uwan shi ne ana mai alkunya da Abu Ali babban malami ne daga cikin malaman hadisi shi shine ce ibn Ammil Imami Ahmad wa tilmizuhu dan babban Ahmad ibn Hanbal kuma ɗaliban Ahmad ibn Hanbal din ya rasu a watan Jumadal Ula yana da hadisi daga Abu Nu'aym Al-Fadl ibn Dukayn kenan da Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair da Affan da su Hajjaj ibn Minhal da su Qabisa da sauransu shine mai kitabul mihna kitabul mihna da kuma yana da wani tarihi kankani yana da kuma hadisi a cikin littafin littafin Tirmidhi da Nasa'i yana da riwaya a Tirmidhi da littafin al-Imam nasai ya rasu a garin Wasit ya fita ya bar Bagdada ya je Wasit sai Allah ya mishi rasuwa babban malami ne daga cikin malamai Allah ubangije ya gafarta mishi wa fiya Abu Umayya at-Tarsusi Muhammad ibn Ibrahim ibn Muslim sami'a abdul wahab wancan dafin nashi al-mihna tarihin wannan fitina ce ta ta khalqul qur'an a cikin sa ana buga shi haka a cikin juz'i guda sai kuma abu umayyata at-tarasusi mutumin sajistan ne amma ya zauna tarasus yana da akwai wani mai irin sunan shi wanda ba dabaka ɗaya suke ba sunan shi kenan shi ma muhammad ibnu ibrahim ibnu muslim ibnu mihran al-makki babbancin su can kaka na sama wanda mai riwaya ne mai rauni yana da hadisi a cikin Abu Dawuda da Abu da Tirmidhi da Nasa'i na'am Tirmidhi da Nasa'i amma shi mutum ne mai rauni sunan su iri daya Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Muslim kamar yadda wannan yake amma sunan baban kaka sun bambanta shi wancan mai raunin sunan baban kakan shi Mihran ko mutumin Makka ne wannan shi kuma mutumin Sijistan ne ya zauna Tarasus yana da hadisi daga Abdulwahab ibn Ata da kuma Shababa da tsararrakin su yana daga yana daga cikin malai cewa kana min thiqatil musannifina na daga cikin amintattu masu masu riwaya shi ma yana da hadisi a cikin littafin Abu Tirmidhi da Nasa'i afwan nayi kuskure wa Hanbalu bai da riwaya a cikin kutubus sita gaskiya bai da riwaya a cikin kutubus sita sai dai a wasu littafai daban kaman kamar littafan wannan bin nan mai sunan shi mai littafin kitabun tarajjul wannan da ya rayu da ilimin khallal abubakar ne khallal wafiya muhammad bin yazid bin maja alhafizu alkabiru abu abdullahi alkazwini sahibu sunani wa tafsiri wa tarikh sami ababakar bin abi shaiba ويزيد بن عبد الله اليماني وهذه الطبقة سيكما ابن ماجة أنا شوى ابن ماجة دهاء السكت كما يا هلسة أنا إيرين دقو أكن تاونا أتي ابن ماجة عندها إلى يوم أما إذا ما هاء عندي كودي هاء ني مهمل المهملة وكما هاء شيء المؤجمة wadda take matsayin takuri kenan duk ana iya faɗa haka ya halasta wannan malamin shine kamar da aka sani cikon ashabul kutubus sita wanda daga baya aka sa littafin shida ana lissafa biyar amma al-imamul hazimi da yazo yi shurutul a'immatu sita ya kara da shi daga nan kuma aka waye gari littafin nashi ya shiga cikin lissafi duk da ko littafin da ake ganin sun fi shi inganci da cancantan a saka su a wurin daga ci akwai muwatta ta imam malik abin da yasa wasu malamai basu ga itimadin sanya ta ba saboda yawan asar a ciki kusan asar ɗin sun mafi yawan hadisai marfu'ai sai kuma littafin sunanta al'imamu darimi al'imamu darimi shi ma sunan ɗin shi tana da cancantar ta zama ita ce cikon sunan asitta al'arba'a cikon kutubu sitta rama ita ma tana da matsaloli ta fuskar ingancin hadisai akwai hadisai masu rauni da yawa a ciki kuma akwai babuka da dama waɗanda sun fi alaƙa da raddi ga 'yan bid'a da sauransu kun sa limamu darimi yana daga cikin wanda suka zama wato kaya a kafar 'yan bid'a a zamanin shi ta za ga littafin muqaddima din da yi suna da yawa wajen rudutu to Allah da ya ba al-imamu ibnu maja wannan falala aka sa sunan shi a cikin wannan lissafi Allah ya ƙara mishi rahama da da falala yana da sunan kamar da malai ambata anan shine sunan ibnu maja da aka sani da kuma kitabu tafsir na ibnu majah tafsiri akan manhajin mutaqaddimin irin yadda ka san tafsirin ibnu abi hatim razi za a yi tarwato hadisai ne da athar suna fassara ayoyin ba wai asalin abin da ake cewa at-tafsiru bil athar ko at-tafsiru bil ma'sur ba ba irin at-tafsiru bil ra'yi bane samsam kaga irin wannan tafsiran su ne kaman na na na tabari da yake tabari ma yakan faɗi ma ra'ayin shi yakan gwara maganganu ya kawo maganan nahau ya kawo maganan qira'at kuma ya faɗi nashi ra'ayi amma da ibnu abi hatim da shi wannan wato ibnu maja zaka gana su kawai asar ne kawai suka bude kamar da ake yin babi a cikin dafin hadisi ya zama hadisai ne kawai to haka nan ma suke zasu ta kawo maganganun tabi'ai ne maganganun malamai cikin sahabbai maganganun atba'u tabi'ina wajen fassara hadisan ibnu maja yana da irin wannan abu abdullahi al-qazwini sahibul sunan wat tafsir wat tarikh da akwai kuma tarihu qazwin nashi ne yana da hadisai da ya riwaita daga malam Abubakar ibn Abi Shayba na daga cikin manyan malaman shi Abubakar ibn Abi Shayba daga cikin tsofaffin malaman shi akwai Jubara Jubara ibn al-Mughallis yana daga cikin malaman shi aqdamu man ra'a akwai kuma Mus'ab ibn Abdullah az-Zubairi daga cikin malaman shi ya ambata anan Yazid ibn Abdullah al-Yamani sai ya ce wa hadhihi tabaqa da ire-iren waɗannan malaman sune irin su ibn Abi Shayba din su ibn Abi Khaythama da makamantansu ya riski wasu daga cikin malaman waɗancan ashabul kutub al-khams al-ukhra sannan kuma ya riski wasu malamai wanda ba su ba al-imamu al-imamu az-zahabi ya wasu maganganu masu muhimmanci game da littafin a cikin a cikin tarjumar da yema shi ibnu majah a cikin sirr al-amin nubala cewa ibnu majah malami ne iyakan malami ba wai hadisan da ya kawo masu rauni ba suna nufin dan bai sa abin da yake bane kawai tafarkinsu ne na malaman hadisi su ambatan maka isnadi suna ganin sun cika abin da ke kansu na alhaki amma malami ne hafidi naƙidi mai gaskiya kamar yadda yake cewa kana hafidan naƙidan sadikan haka ya fara amma littafin ibnu maja yana da hadisai a cikin shi masu rauni hadda ma waɗanda suke maudu'ai mu kiyaye hadda hadisai ɗaiɗaiwa an lissafa wajen guda talatin hadisai wanda suke a cikin sunan Ibn Majah wanda suke maudu'ai shi sa yana daga cikin wato wato ganganci mutum ya dauko littafin Ibn Majah kawai sashi a majalisi yana karantawa da sunan zai dinga yin wa'azi yanda ake da Bukhari da Muslim ake yi da da da, Riyadus Salih da Riyadus Salihina da ire-iren su kaga wannan tafai ne masu inganci ko baka san sana'ar kanikancin hadisi ba ba ruwanka malamai sun riga sun gama tacewa in ka ɗauko aljam'u bai na sayayi allu'ul wal marjan a tajridu sare riyadu salihina da sauransu duk waɗannan an riga an riga an gama dafa komai an sa maka akan plate ko an sa maka cokali an sa salad da me suna ɗan abin nan mai kama da man shanu mayonnaise duk an zuba maka kawai cakuɗa za ka yi kuka ci gaba da ci amma ka ɗauko ibnu maja idan kai ba malami ne da ka san hadisi ba ko ba za ka iya bincikawa ka ji malamai suka ce ba to za ka je kai ta wa annabi ƙarya ne kuma abin takeici za ka ga mutane suna wannan gangancin za ka je majalisi da dama suka zance ana kantar da sunan ibnu majah kuma wanda yake karantawa ba malami ne wanda yake da diraya a hadisi ba to nawa kana nasiha ne wannan da sauran ƴan uwa cewa in za ka yi in har sai ya kantar da ibnu majah ka jarabtu to dauko na albani da ya mai sayi ibnu majah da ibnu majah shikenan duk inda aka ce sahihi ka fada inda aka ce da'ifi ka fada ka wuce shikenan wa arud urataha ila nuqaliha yafi zaman lafiya jama'a saboda dangantawa manzo Allah sai islamu magana da bata inganta ba yana da hadari kwarai kamar yadda muka sani aka sha fada to karka je garin kana so sai ka saka kai ma masallacin ka ko kana so sai an dinga labarin cewa ai ka iya abin nan ka iya fassara hadisai da sharhi da fitar da fiqihunsu ko li'irabinsu ka je kana fada fadan abin da bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam littafin ibnu maja yana da wannan wato matsalar kuma yana da wannan bukata zuwa ga malami da ya san abin da yake yi wajen karantar da shi Allah ya gafarta mishi wa fiha ahmad ibn al-walid al-fahham abubakar al-baghdadi rawa an abdullah ibn ibn al-wahhab ibn ata wa ta'ifa wa kana thiqa da kuma al-ahmad dan walidu al-fahham ana mashi alkunya da abubakar mutum bagadaza ne yana da riwaya daga abdullahi daga abdullahab dan ata da kuma wasu malamai wafi safari a watan safar farkon shekarar kenan sahibul andalus sarkin andalus muhammad ibn abdurrahman ibn al-hakam ibn hisham al-umawi al-umawi abu abdullah abu abdullahi al'umawi sarkin ƙasa andalus sunan shi muhammad ɗan abdurrahman ɗan alhakam ɗan hishamu ɗan abdurrahmanu dakhil ɗan mu'awiya ɗan hishamu ɗan abdulmalik ɗan marwanu ɗan hakam gaba goma kenan ko shine gaban nasabarsa zuwa ga marwanu ɗan hakam jika ne ga marwan ɗan hakam wanda kakannin shi suka kafa dole bani umayya wancan kakan nashi shine abdurrahman dan muawiya shine wanda ya gudu din nan abdurrahman dan muawiya shi ake cewa abdurrahman ad-dakhil ko sakar quraish da da wannan yake mishi take abu abu jafar musu yake mai take yana cewa atadaruna man sakar quraish kun san wane ne shahon qurayshawa ko saboda ya bi ya bi ya kama shi ya gagara sai ya ji labarin ga ya can ya kafa sabuwar daula kuma ya mai nisa ba yadda ya iya haka yi mutu da takeici bai ci nasara akan shi ba ana ziga shi ce ai wancan yafi ne yafi ne saboda ya gagare shi to shine kakan shi da je kafa wannan daula ta Andalus kamar yadda aka sani wannan shi ma ya zo ya raya daular kuma malami ne masanin addini yana daga cikin shugabanni masu kirki da aka yi a ƙasa to shi ma ya mutu a wannan shekara a safar malam ya ce kanar daulatuhu hamsan wa na sana gwamnatin shi da shekara talatin da biyar yana yin gwamnati wa kana faqihan aji magana malami ne na fiqhu aliman masani fasihan mai fasaha mufawwihan wanda yake da dadin magana rafi'an alamal jihad wanda ya daga tutar jihadi ya kasance kuma wa kana muhsana muhsinan lirra'iyati mahbuban yana kyautata ma talakawa da haka ana kaunar shi ya yi kuma irin abin da yanzu da wasu za a ce ma aure-aure ko haife-haife yana da mata baya rasa mata hudu ko da yaushe sannan yana da bayi sadaka wanda ba za su kirgu da wuri ba da haka 'ya'yan da ya bari kawai bayan ya mutu guda hamsin da biyar banda wanda aka haifa suka mutu banda waɗanda aka kashe su a wasu jihadoji da yaji don yana yawan tafiya jihadi da 'ya'yan shi matasa samari haka ana koya musu harkar yaƙi ta wasu sun zama cikin da aka kashe qala baqi ibn makhlad al-imam al-baqi ibn makhlad baqi ibn makhlad yana cewa ma ra'aitu wala sami'tu ahadan min al-muluki afsaha minhu wala aqala ban san wani sarki ko na labarin sarkin da kai shi fasaha ko kai shi zurfin hankali ba wa qala abul muzaffar sibt ibn al-jawzi malam sibt ibn al-jawzi wannan malamin tarihin da zaga zahabi yana yawan mai naqadi a cikin a cikin tarihul kabir a tarihul kabir na zahabi abin nan a tarihul tarihul islam na zahabi zaka je yana yin fadan magana in ya kawo sai ka ji ya ce to ba ruwa na wannan magana saboda ibn jawzi din nan akwai shi da kwaso labarai waɗanda suke masu ban mamaki sosai in zahabi ya kawo yakan yana yawan cewa wal uhdatu alayhi alhaki akan shi haka yake mishi irin wannan irin wannan abin nan wato taken wa huwa sahibu waqa'ati wadi salib ibn jauzi sab ibn jauzi jikan ibn jauzi ne abdurrahman yace wannan sarkin shine yayi wannan yaki da aka yi da kafirai da turawa da ake ce mata waqa'atu wadi salid allati lam yusma bi misliha wanda ba a taba jin labarin irin yakin ba yuqalu innahu qatala fiha 300 alf kafir an ce an kashe kafiri guda 300 a yakin nan zabi da ya zo a wannan wajen a cikin siyar sai ya ce wa haza adadin kafir ce gaskiya wannan adadi mai yawa ne kafiri dubu ɗari uku aka ce an kashe a wajen irin labaran sitibul jozi haka suke da yawa suna nan kana karanta littafin shi abin nan za ka ji ire-iren waɗannan abin nan nasa Allah ubangiji ya tsare na sai ya ce sanata arba'in wa saba'ina wa mi'atain wa fiya tufiya Ahmad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abil Khanajiri Abu Ali al-Atrabulsi fi Jumad al-Akhirah haka nan malam Muhammad malam Ahmad dan Muhammad dan Abil Khanajir ya rasu a shekara ta 274 din nan bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana mashi alkunya da Abu Ali al-Atrabulsi al-Atrabulsi fi jumadal akhira a watan jumada irin wannan da muke ciki na karki rawa an mu'ammal ibnu isma'ila wa tabaqati wa kana min nubala'il ulama na daga cikin malamai gwaraza wafiya alhassan ibn mukrim ibn hassan abu ali al-baghdadi bi baghdad sai kuma alhassan ibn mukrim ibn hassan abu ali al-bazzar mutumin ya rasu a bagadaza rawa an ali ibn asim wa tabaqatihi wa wuthiqa an an amince da shi ya rasu a watan bagadaza na wannan shi a watan a watan ramadana a cikin garin bagadaza wafiya khallafa وفيها خلف ابن محمد الواسطي كردوس الحافظ سمع يزيد بن هارون وعلي بن عاصم wannan khalaf ibn muhammad alwasiti yana da hadisi shi a cikin sunan ibn maja khalaf ibn muhammad ibn isa alwasiti ana mushi lakabi da kurdus babban malami ne amintacce yana da riwaya daga ali ibn harun yazid ibn harun da ali ibn asim wa fiya abdul malik ibn abdul hamid al-faqih abu al-hasani al-maimuni ar-raqi sai abdul malik al-maimuni wannan shi yana da riwaya a cikin sunanta al-imam an-nasa'i ya rasu a wannan shekara sahibul imami ahmad dalib imam ahmad ibn hanbal ne fi rabi'in al-awwal ya rasu a watan rabi'ul awwal rawa an ishaqa al-azraq wa muhammad ibn ubayd wa ta'ifa da wasun su irin affan da al-qanabi وفيها محمد ابن عيسى ابن حبان المدائني روى عن سفيان سفيان بن عيينة wannan shi da riwaya daga Sufyan dan Uyayna wa jama'a da wasun su layyanahu ad-Darqutni wa qala al-Barqani la ba'as bi Barqani yace babu babu laifi game da shi wa fi sai sanata 75 wa 100 wa fiya tufiya أبو بكر المروزي الفقيه أحمد بن محمد بن الحجاج في جمادى الأولى ببغداد a shekara ta 275 Allah ya rasuwa wa malam Abubakar Al-Marwazi Al-Faqih Ahmad ibn Muhammad ibn Al-Hajjaj sunan shi kenan a watan Jumada al-Ula a Bagadaza wa kana ajalla ashabi Ahmad ibn Hanbal yana daga cikin manyan ɗaliban Ahmad ibn Hanbal imaman fil fiqh wal hadis ya kasance kuma limami ne na sanin fiqh limami ne kuma na hadisi kathirat tasanif mai yawan littafai kharaja marratan ila ribat ya taba fita zuwa jihadi na tsarin wato iyakar musulmai fashayyahu nahu 50 alfan min bagdada ila samarra sai aka samu sama da mutum 50 suka raka shi daga bagdada zuwa samarra yana da riwaya daga alqawariri malam bai ambata ba anan da irin su harun ibnu ma'ruf sannan al-khallal yayi riwaya daga gare shi khallal wancan da muka fada abubakar al-khallal وفيها أحمد بن ملائب الحافظ أبو الفضل المخرم وله أربع وثمانون سنة wannan malami shi kuma mai suna Ahmad ibn Mula'ib ya rasu a wannan shekara yana da shekara 84 a duniya sami'a Abdullah ibn Bakr ibn Bakr wa Abanu Aimin wa tabaqatuhuma wa fiha ha ila wadi a wannan shekara al-Imam Abu Dawud as-Sijistani Sulaiman ibn al-Ash'as ibn Ishaq ibn Bashir al-Azdi sai al-imamu abu dawuda da ka sani sahibus sunan abu dawuda sunan shi sulaiman ibn al-ash'as ibn ishaqa ibn bashir ibn amrin ibn imran al-azdi yana da hadisi riwaya daga a cikin sunan tirmidhi tirmidhi yana riwaya daga gare shi haka al-imamu an-nasa'i yana yin riwaya daga abu dawuda yakan ce kaji ya ce haddasa na abu dawuda shine zabi yake cewa idan ya faɗi haka ɗayan mutum biyu ne domin duka malaman shi ne kuma suna da riwaya daga irin ɗabaƙa ɗaya ta malamai ko dai wannan abu dawuda sijistani wannan suleiman ibn ash'as ko kuma abu dawuda suleiman ibn saif al-bahrani suleiman ibn saif lil-bahrani shi ma malamin al-imamun nasa'i ne kuma yana da riwaya daga irin waɗanda abu dawuda ke riwaya daga gare su suka anabi su ahmad ibn hanbal da makamantansu ina fata mun gane to daka zaka samu hadisan Abu Dawuda a cikin littafan nan guda biyu a cikin sunan na Tirmidhi da sunan ta al-Imam An-Nasa'i sune suka yi riwaya daga gare shi cikin asabul kutubus sita sahibu sunani wat tasanif al-mashhura mai sunan din nan da kuma littattafai shahararru irin kitabul marasil kitabul qadari kitabu mene kuma ha bayan marasil da qadar akwai wani tafin shahararre eh kitabul ansab masail masail wanda muka ji a baya ya daltafai da yawa fa hura da daltafai da yawa na yi mamaki yadda aka yi na kasa tuno su nima yanzu to wanda dai ya tuno sai ya faɗa mana ko kuma ku je ku duba waɗannan kawai na yi tunawa yanzu littafin shi yawa risala ila ahalin makka sai kitabul marasil din sai kitabul qadari sai kuma sunan kai sun isa haka ko aka samu ko da rabin maki ne ya rasu a watan shawwal bil basara a garin basara da a bagadazi yake bayan da aka samu matsala ta yan azinj dinnan suka lalata garin basara da aka halaka su sai sarakunan lokacin su almuwaffiq din can sai ya roke shi cewa da Allah ya koma basara ya je ya zauna mana ya same shi ce don Allah ina da roƙo guda uku da nake so ne maka roƙo na farko ka koma basara ka je ka zauna ka karantar da ilimi ka yada ilimi a basara yace to naji wannan na karba yace roƙo na biyu ina so ka koya ma ƴaƴana su ma karatu su yace naji wannan na roƙa yace roƙo na uku ina so in za a koya musu ya zama za a dinga ware su su kare yace amma hadihi fala abadan yace wannan ka ba za ta yi ba yace fa innal ilma lil jama'a ilimi na kowa ne ba a keɓe wasu a ce su kaɗai za a ba bai ji wannan magana ba ya ƙi malaman da ba sa da irin wannan laisin kenan da ake yi ko yanzu a yanzu ko sai a biya ka kuɗi ka je kai ta yi zamani ne juya jama'a a mai yara hadda su kaɗai a musu hadisai su kaɗai ba za ka ce haramun ba ne fa yanayi ne na zamani jama'a kada wani ya da zafin kai ka ce ai haramun ne abinda wasu usare suke zuwa wani gida suna koyar da karatu alal akalli dai akwai wulakantar da karatu yawa akwai wulakantarwa musamman musamman a birane a birane ko kuma a gidan waɗanda ba wai sanin darajar ilimin aka yi ba amma an kaga akwai maslaha zaka yi zuwa kai maslaha ta zama matsala ce maslaha ce taka shaksiyan abin da kake samu ko ba gaskiya ba kana samu wani abu da kake rayuwa a kan shi ba za a zo kawai a bada fatawa a ce karka je ka nemi kuɗi ba za ka ga in ka ji abuja za ka ga irin wannan ustazan wallahi mota yake sai musu ba wai labari ne shaci faɗi ba mota ni na gani na ma shiga akwai ustazan da ya rage min hanya irin wannan mota ce mai gidan ne ya bashi dan zuwa umara ko wannan ba wani abu bane dan an mai haihuwa a sai mai rago a sai a cika akwati da kaya a ba mai jegon da sauransu in yayi bako baban shi ya je Abuja ko dan uwan shi a yi mai goma ta arziki kaga duk wannan kaga kana samu yaushe zaka ce a'a ko ba gaskiya ba sai dai kawai ta kala rawu wannan an riga an baka ladanka kaka sa ran wallahi da alayra yawa ka daina ma abin zaka dinga yi na lada in dare ka tashi ka tattalawa ka kana gyara hadda ka ka samu lada amma dai wannan kam to duniya kake nema ba ka da bambanci da malamin mathematics ko physics ko linguistics ko economics wanda yake koyarwa yake ansa albashi dukan ku aikin kwadugo kuke yawwa wannan wannan kam akwai matsala ta wannan fuska amma kar wani ya je ce haramun ne ko babu kyau yana da tsanani irin wannan to su malaman da ba sa yarda su wannan kaga mun karanta a baya maliku an roke shi irin wannan roƙon bai karba ba kuma da ayan halifa ba ka ji shi ma wannan abu dawuda an mishi wannan roƙon bai karba ba mun ji bukhari shi ma sarkin garin su ya roke shi ya zo ya mai littafi ya ce a sai dai ka zo cikin ɗalibai ka zauna in ba ka so in ba za ka iya zuwa ba sai dai ka hakura akan haka aka kore shi a garin su bayan ya bar bagadaza ya koma garinsu to daga su malaman da wannan shine takatsantsan da suke dishi ba sa daukan ilimi su kai shi gidanka sai dai kai ka biyo shi gidansu kai ka biyo shi ka biyo ilimin gidansu gidan inda suke to kamar yadda wannan wannan yake fada al-Usaimin a cikin kitabul ilmi shi to daga baya sai aka samu wani salo shine malami ya baro gidan shi dalibai su baro gidan sai su hada wata mahada kaga wannan dashi ba a san shi ba shine irin da muke haɗu yanzu a makarantu a masallatai a cibiyoyin ilimi wuraren laccoci da wuraren wa'azi kowa ya baro inda yake ne a haɗa a wata mahaɗa za ku sai dai a tadda malamin a inda yake shi ba zai motsa daga ko'ina ba sai dai fito daga gida kawai ya zauna a zauren shi ko a ɗakin shi ko kuma kujera shi kamar yadda malaman zaure suke yanzu ba su zuwa ba malaman zaure da ke zuwa wata makaranta daban fiye da gidan shi kaga su ne suke alal jadda kenan alal asli mu yanzu da yan boko ne kawai gashi sai mu zauna a aji mai tiles da fanka da ac da kujeru na yan makaranta kama ana kama ana wata inaugural lecture haka a wannan duk gayu ne ko ba haka ba to karka je ka ce babu kyau aka mashi wannan roƙon guda uku sai ya ce ba zai zai iya biyu ba zai iya ɗayan ba fi shawwal walahu bid'un wa sab'una sana shekarun shi a lokacin 70 da wani abu sami'a muslima muslim ibn ibrahima at-tabuzaki kenan wal qanabi da abdullahi qanabi wa tabaqata huma da sa'annun su su suleiman ibn harbin su an-nufaili kenan su ahmad ibn hanbal su ali ibn al-madini duka waɗannan malaman shi yana daga cikin kamar da ibn hibban ya mai take yace ahadu a'immatid dunya fiqihan wa ilman wa hifzan wa nasakan wa wari'an wa itiqanan haka ya faɗa cikin thiqat na ibn hibban yace ɗaya daga cikin limaman duniya wajen ilimi da fiqihu da hadda da bauta Allah da taka tsantsan da gogewa ilimi shi kuma zahabi yana mai take da cewa al-imamu shaykhus sunna malami kuma limami na sunna in muka kalli wannan shekara da aka ce ya rasu da shekarunsa kamar da aka ambata ya ba da labari da kanshi haihuwarsa shekara ta 200 ce da biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ga al-imamu at-Tirmidhi da Nasa'i akwai manyan ɗaliban shi wajen suka ruwaito sunan ɗinsa daga ciki akwai Abu Tayyib al-imamu Abu Tayyib Ahmad ibn Ibrahim ya ruwaito sunan akwai Abu Amrin Ahmad ibn Ali kenan al-Baghdadi akwai abu sa'idin al'arabi duk wannan surwaito sunan sunan ɗin shi ɗinnan daban-daban da ruwayoyi daban-daban nasu babban malami ne ina gabe bukatan wani labari da sauransu ko wannan tsawafa ashama wal iraqa wa misra wal hijaza wal jazirata wa khurasan yayi yawon neman ilimi duk waɗannan ƙasashe wa kana ra'asan fil hadisi jagora ne a ilimin hadisi ra'asan fil fiqh jagora ne a fiqh za jalalatin wa hurma yana da jalala da mutunci wa salahin da nagarta wa wara'in da takarantsan hatta innahu kana yushabbahu bi shaykhihi al-imani ahmada bin hanbal ana kwatanta shi da malamin shi a ce magajin imam ibn hanbal ne wajen waɗannan abubuwa wajen ilimi da wara'i da takatsantsan da nagarta da sauransu Allah ya gafarta mishi littafin shi as-sunan fiye da kashi hamsin na littafin hadisai ne waɗanda suke ingantattu irin ingancin bukari da muslim hasali ma za ka tarar bukari da muslim sun yi tarayya da shi ko a ce ya yi tarayya da su wajen ruwaito wannan hadisan sai kuma waɗanda suke wato ingantattu amma wanda ba su kai wancan ba kamar yadda zabi yake faɗa yake cewa daga cikin irin waɗanda yarghabu an hal bukhari ingantattu wanda bukhari yake kauda kai baya son irinsu akwai su sannan kuma sai kuma irin waɗanda suke ba su kai haka ba shi ne waɗanda suke alhisan hadisai gama garin hadisai hasanai waɗanda sai an yi kanikanci suke inganta akwai da ifai ɗaiɗai da ba a rasawa sannan kuma shi nashi sunan ne wato bai bi shi a salon bukhari da muslim ko salon bukhari na sanya kutub da suka shafi aƙida tafsiri waye da waye ba sunan ne na ibadoji da mu'amaloli da sauran abubuwa da haka ake kiran shi da suna sunan a cikin sunan al'arba'a din nan gaba daya abu dauda shine mafi muhimmanci shine mafi muhimmanci a cikin ta fuskar nagarta da kuma ta fuskar wato kamantakeke ne shi da ingantattun littafai fiye da sauran kowanne a cikin su yana da mizarsa shi mizarsa inganci ya fi sauran inganci kamar yadda mizar sunan ta tirmidhi kuma wato aljami'a na tirmidhi shi kuma yawan maganganu na fiƙihu da muƙarana da kuma magana akan akan isnadoji shi kuma al-Imam nasai yawan kawo hanyoyi yana yawan kawo hanyoyi da sabanin su da sauransu Ibn Majah kuma mun ji abin da aka faɗa kan shi ko mi da shi kuma shine yafi sauran yawan hadisai masu rauni kenan to al-Imam Abu Dawud akwai wata mas'ala da kusan duk mun santa anan an shayin magana akan ta magana akan sukutu Abi Dawud kamar yadda ya faɗa wannan sukut ɗin yana daga cikin muhalli na bincike har yanzu a gun malamai me yake nufi da shi duk da magana rajiha shine yakan yi shiru ne akan abin da yana ganin cewa wannan babu bukatar sai an faɗa kamar kowa ya kalla zai gani shi yake nufi da as-sukut wato zaka ga raunin ko rashin raunin da haka akwai masu rauni akwai masu rashin rauni da haka yakan yi magana ne akan masu tsananin rauni wataƙila saboda kar ya bar su wani ya dauka babu rauni yana ganin alhaki ne akan shi lalle su ya bayyana raunin saboda wannan da tsanani da haka yace wa ma kana fihi min da'fin shadidin bayyantu wa ma sakattu anhu fa huwa salih shine rikicin ko Allah ya gafarta musu sai yace wa fiya yahya ibn abi talib ja'far ibn abdullah ibn zabraqan abu bakr al-baghdadi al-muhaddis sai kuma malam yahya dan abu talib dan abu talib shine ja'far dan abdullahi dan az-zabraqan أبو بكر البغدادي المحدث يا رسالة شوال روان علي بن عاصم ويزيد بن هارون وجماعة آه وسها الدار قطني حديثه الدار قطني يا إنجت حديثا وانا متمي أوكي الفراهيدي نقول مسلم إبراهيم الفراهيدي فريقوا لأننا فدعك فسكرين muslim ibn ibrahim al-farahidi ne zakallahu khairan to sai mu je a tarihin malaman nahau daga inda yake cewa abu ali al-farisi abu ali al-farisi shafi na 56 daga wannan littafi na nubdatun min tarihin nahwi wa akhbari mashahirin nuhat ismuhu al-hasan ibn ahmad ibn abdul ghaffar ibn muhammad ibn sulaiman ibn aban al-fasawi al-farisi an-nahwi Abu Ali Al-Farisi wanda ya rasu ka ta 377 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunan shi Al-Hasan dan Ahmad dan Abdul Gaffar mutumin fasa kuma malamin nahwu shahararre wulida bi malati fasa wa dakhala wa dakhala wa dakhala Baghdad sanata 70 ba'da al-mi'a ath-thalitha an haife shi a garin fasa kuma ya shiga garin Bagdaza tun yana da shekara ta ainihin wato a tun a shekara ta ɗari uku da bakwai washtagala biha ya ci gaba da rayuwa a nan wa kana imama waƙatihi ya kasance shine malamin zamaninsa fi ilmin nahawi game da ilimin nahawu sala wa jala fil ardi yayi yawo ya zagaye duniya akan harkar ilimi wa aqama bi halab ya zauna a ƙasar halab a ƙasar sham kenan inda saifid daula ibn hamdan abun wannan sarki saifid daula wanda ya shekara ta 356 mudda ya zauna tsawon zamani a wurinsa wajarat bainahu wa bain abi tayyib al-mutanabbi majalis sun samu zaunawa da tattaunawa da munakasha iri daban-daban da shi da al-mutanabbi wanda ya kasance shi ma yana daga cikin khassatu nudama'i saifid daula intakala thumma intakala daga baya kuma sai ya bar wato kasar sham ila biladi paris ya kuma kasar farisa fa sahiba adadu daula ibn buwayhi ya kuma gun ibn buwayhi wanda sarakuna suka kafa daula dinnan ta shi'a a kasar farisa su adadu daula da rukunin daula wa taqaddama indahu yaje zauna a wurinsa ya samu shiga wa'alat manzilatuhu matsayin shi ya daukaka hatta kala adadu daula ana gulamu abi ali al-fasawi fi nahwu hasarkin yana cewa aini dalibin malamin nan ne a nahwu wasannafa lahu kitab al-ibah ya rubuta wannan sarki littafin shi mai suna al-ibah sannan wa takmilatu fi nahwu ya rubuta mai su wa akhbaruhu jamma wa mashhura labaran abu ali al-farisi suna da yawa kuma shahararru ne a littafan nahwu alkisdi ya kawo su haka haka ainihin ibn khallikan a cikin wafayatul a'yan da sauran tafai haka al-mubarid a cikin kamil wa kana muttahaman bil ittizal ana tuhuma shi da aqida ta mu'tazila tawili na sifat ba ma tuhuma bane ya tabbata asha daran tawilan yakhdumu al-ilma wa yu'allifu fi ulumi al-lughati wa ghayriha ya rayi tsawon zamani yana rubuce-rubuce da hidima ga ilmomin harshe da lugha walam ya tazawwaj ko aure bai yi ba tsawon rayuwarsa yana da littafi a cikin qira'at ma al-hujja fil qira'at bai taba aure ba daga cikin al-ulama al-uzzab alladhina atharu al-ilma ala az-zawaj kamar yadda Abu Gudda ya kiraye su da yayi littafi yayi tarihin su malamai da suka ki aure suka zabi ilimi akan aure wasu saboda wasu larurori na rayuwa ko talauci ko kuma ilimin ya sha kansu har ba sa tunawa da bukata zuwa ga aure akwai su su nawawi su ibnu taymiya su shi wannan din da makamantansu duk da hakan ba shine asalin abin da ya dace ba wa yuhka annahu kana yawman ma yawman fi maidan shiraz يساير عدد الدولة فقال له لمن تسب المستثنى في قولنا قام القوم إلا زيدا فقال الشيخ آه، بفعل مقدر فقال له كيف تقديره قال أستثني زيدا فقال له عدد الدولة هل لا رفعته وقدرت الفعل امتنع زيد فانقطع الشيخ وترانا سني وتا محاورة دا ɗalibin nashi عدد الدولة suna zaune a wani wuri ana cikin magana sai adin dola yake cewa wai to me yasa menene dalilin nasaba da ake yin aka ce qamal qaumu illa zaida me yawa zaidu nasaba sai shi Abu Ali ya ce abin da ya mishi nasaba shine wani fi'ili da ake kaddarawa to me ake kaddarawa sai ya ce me zancen ne yake cewa qamal zaidun ina ba ku labarin aqamal qaumu ina ba ku labarin mutane sun tashi wa astathni zaidan amma ina toga cewa cewa babu zaidu sai shi adu dole sai wani tunani irin na falsafar nawo yace amma ni ina ganin yafi dacewa a ce qamal qaumu illa zaidun sai a kaddara wani fi'ili da zai ba zaidu damar rafa'a ya za a ce qamal qaumu wamtana zaidun duk mutane sun miƙe amma zai ya ƙi miƙewa fankata a shehu sai bai iya ba shi amsa ba ya rasa amsa da zai ba shi faƙala lahu wa hadal jawabu mai dani ce lalle wannan amsa kuwa ta shiga fagina wato ka kamar ya ce ya ci shi da mali kenan ko sun mai na hulan mara ja ila manzili yi wa ba a fi dalika kalaman hasanan wa hamalahu ilayhi fasasanahu wa dhakara fi kitabi da annahu tasabbar bil fi'li mutaqaddim bi taqwiyati illa sai ya koma gida ya sake tsara zance ya ƙara kallon domin wannan abin ba haka ake faɗin shi a nahu ba illa zai da ake cewa illa zai da ake faɗa shine sahihi arabiya dan haka da ya koma sai ya ƙara kallon masdar ya ƙara tattaro hujjojin shi da waƙe-waƙe da maganganu wanda su goyi bayan abin da yake faɗa ya je gwadawa sarkin suna diya zuba su a cikin littafin shi al'iba inda yake faɗa cewa annahun tasaba bil fi'il mutaqaddim bitaqwiyati illa cewa ana mushi nasaba ne da wancan fi'ilin da ya gabata wanda illa take ƙara ma fi'ilin ƙarfin ya mai nasaba kama din ita illa ta ƙara mushi ƙarfi ya zama muta'addi wa min tasanifi kitabut tadhkira wa huwa musannafun mawsu'iyun fi ulumil arabiyya sai kuma littafin shi da yayi mai suna at-tadhkira wanda wani littafi ne wanda yake komai da ruwanka encyclopedia ne na ilmomin larabci kala daban-daban na hau adab sarfu balaga kaza kaza komai da ka sani a bisa salo na malaman linguistics na da classical linguist ya kawo fi 20 mujalladan ana buga shi a cikin mujalladi 20 wa kitabul maqsur wal mamdud wa kitabul hujja fil qira'at wanda na ambata da zu wa kitabul igfal fi ma aghfalahu az-zajjaj min al ma'ani da littafin da yake magana akan abubuwan da az-zajjaj ya manta a cikin ma'anin Qur'an da yi wa kitabul awamilul mi'a al-awamil abubuwa masu aiki ga fi'ili da masu aiki ga suna har guda ɗaya wa ta'aliqu sibawai wa shi'r wa jawahirun nahwi wal awamil fil nahwi wasu ila fi halab wa shiraz wa bagdad wal basra as'ilatan kathira din da yaje wasu garuruwa daga cikin garuruwan yakan zauna a yi ta mai tambayoyi yana ba da amsoshi fasan na fafi asilati kulli baladin kitaba sai wada tambayoyin mutanen kowane gari ya musu littafi yana sa musu suna almasailul halabiyyat almasailul bagdadiyat almasailul shiraziyat almasailul basriya almasailul wal masail majlisiyat haka yasa musu suna kala daban-daban a gwargwadon kowane gari ina fata mun gane sai malam ya ce ibnu jinni ibnu jinni a sunan shi usman ibnu jinni abul fati al-mausili an-nahawi al-lughawi al-mashhur sahibu tasanif al-badi'a malam usman dan jinni ana mashi alkunya da abul fati ya da littafai da yawa mashhurin malamin nahawi abubu jinni wa abubu jinni kana mamlukan rumiyan li rajulin yuqalu sulaiman ibnu fad ibnu ahmad al-azdi al-mausili baban shi bawa ne dan bayi ne baban shi bawa ne wanda mai gidan baban shine wannan yake da shine yake da suna wato Sulaiman bin Fahad ibn uh, ibn Mahmud ibn Ahmad al-azdi al-musli sahiba aba ali al-farisi dalibin wancan abu ali din ne dalibin abu ali ne da suka yi ta gwagwarmayar rayuwa tare da shi suka yi ta yawo duniyar karatunsu wata bi'ahu fi asfali ya bi shi a tafiye-tafiye wa khalabihi fi muqani sannan kuma yana keɓantaccen ɗalibin shi a zaman gida shine muqam wastamla anhu ya kwashi shifta mai yawa daga hannunsa wa akhadha anhu ya koyi ilimi wasan nafa fi zamani ya rubuce rubuce tun malamin yana raye tun malamin shi na raye wa kafa abu ali ne ala tasanifi wastajadaha malamin nashi ya ga littafin dalibin kuma ya ce sun yi kyau wastautana abul fati daras salam ya zo na bagadaza wa darasa bi hal ilma ila ammata ya ta koyi da ilimi har ya mutu iltaqabnu jinni bi abi tayyib al mutanabbi ya gamu da al mutanabbi bi halab a can ƙasa halab inda sai fi daula ke kamar ta ƙahu fi shiraz inda adadin daula sun sake haɗuwa kuma sanda mutanabi suka ɓata da sai fi daula ya tafi shiraz wurin adadin daula wakanin mutanabi ya tarimu wa ya ƙulfi mutanabi yana girmama wannan bawan Allah yakan ce ha za rajulun la ya arifu ƙadaruhu ƙadarahu kasirun minan nasi wannan mutumin mafiyan mutane ba san darajar ilimin shi ba saboda magmurin ne haka bai da cika ido wa kana idza su'ila an shay'in min daqa'iqin nahwi aw sarfi fi shi'rihi yaqulu mutanabbi ya kasance haka tambaye shi wata mas'ala wani abu da ya fada a waka shi ba a gane ba game da mizanin wata kalma ko wata ka'ida ta nahwu ko wani fandarewa a cikin ka'ida sai ya ce salu sahibana abal fati ku tambayi mutumin su ne masana ku tambaye su yuqalu lam yu'ta ahadun من أئمة النحو في أسره ما أوتي من فتهم في المغفلات وشره المشكلات أنا cewa Allah bai ba wani buɗi irin yadda yayi wannan bawan Allah a cikin malaman zamanin shi ba wajen iya buɗe abubuwan da suke a rufe na matsalolin karatun Arabiya da iya sharhin wasu rigingimu na nahau a cikin waƙoƙi da sauran nusus wata halilil jumali da iya yin bayani akan jumloji jumlolin da irabinsu wal wuqufi ala daqa'iqil irab faƙad waƙa'a min ha'ala nasibil asad ya samu layon shiyar nasibul asad wa samaratul gurab da irin wato ya caka irin cakan da abin nan yake yi shirwa shirwa ta ɗauki duka biha kashafal gitsa an shirin mutanabbi da waɗannan fasahohin nashi ya yaye wato abin nan hijabin da ke kan waƙar mutanabbi haifu shaharar diwanahu sharhaini yayi ma diwanin mutanabbi sharhi hakala bi wa kana lahu timamun za'idun bit tasrif yana da bada muhimmanci wanda ya wuce iyaka game da ilimin sarfu wa min tasanifihi kitabul luma wa kitabu sirr sanaa wannan sirr sanaa littafin shi ne shahararre sosai haka alluma fi usulin nahwi haka nan wa kitabul munsif fi sharhi kitabil maziri fi tasrifi wa kitabul khasa'is shi ma shahararren littafi ne khasa'is na ibnu jini shahararre sosai akan nahawu da balaga da arudi sannan wa talqin fi nahwu wa kitabul kafi fi sharfi qawafil akhfash walahu kitabu al mudhakkar wal muannas wa kitabul maqsur wal mamdud wa kitabu i'rab al hamasa diwan al hamasa ya mishi da i'rabi shi ma wa kitabul manhaj fi ishtiqaqi asma'i shu'ara al hamasa وكتاب الصبر في شره شير المتنبي ومختصر العروض ومختصر في القوافي وغير ذلك من المصنفات لتفاي دي دبان دبان دي malami ne marubuci da masu sosai sosai kamar da mutanabbi ya faɗa amma zaka ga ba a san shi ba ba a ba a wani girmama shi saboda Allah bai mishi irin wannan shaharar da galibi malamai irin shi suke samu ba wataƙila saboda ya zo a inuwan malamin shi din can Allah ya samu dace zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am